كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم يا همة الشهيد لنا بهذا المعدل وتأتي بنظرة تأتينا بالظفر رب اشرح لي صدري وعمر من لساني ورسولك تعظيما وتشريفا وتكريما وبعض المقام المحمود الذي وأتوك إنك لا تغلب المئات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الذين كفروا كافرا قريشاوا سنة مع النبي صلى الله عليه وسلم بشير صحابين قالوا للذين آمنوا سنة مع إيماني وجن kwatanta al'amuran addini da al'ada lauka mahairar shi al'imani da ƙur'ani ko kuma imani da Allah inda alheri ne ma saba kula ilai da ba su riga mu zuwa gare shi ba wa islam ya da rubini su ma su wani mummunar kalma sun da allah bai shaida sun zuwa ga imani ba fasarƙuru da sai su rinka cewa haza wannan ƙur'ani wannan imani ibkun ƙirƙire ne ƙadimun na mutanen da adatul mutabaddina al'adar kangararru ya raunar ashiya suna kwatanta abubuwa bin izabi da buwaya والمال كو دوكيا والجاه كو الفرما قالوا هذا القرآن سيدنا شاول القرآن لو كان هنا إلا الهيري لوجدوا لوجدوه هم جاسوس أصحاب القرآن بأصحاب النبي با لأنهم أعظم منهم ربه بجرما قدوكيا وأكل مجاهر كما سنة مهي كمالا وأكل أموال كما سنة مهي سار دوكيا سأل الله سبحانه وتعالى شوني قبله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
الله سبحانه وتعالى هذا ومن قبله gabanin saukar alƙur'ani kitab musa akwai littafin annabi musa a taurat a taurat imaman a taurat jagorar shi kudwatan abin koyi da ita wa rahmatar kuma jin ƙari ne muni ga masu imani wa hadar qur'an shi ko na alqur'an kitabu littahi ne musa dibun lil kutub qawlan ya gargara kamar 113 da ko da gabace shi lisanan arabiyya kuma gashi balaraben yare litun zira da zira zalamu don a yi gargadi ga kafirai mushriki makata mushrikan larabawa wa mushrikan mu'minina sana'ar qur'ani albishir ne ga masu imani
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين قالوا ربنا sani dai waɗanda suka yi imani da hurtu cewa Allah shi ne Ubangijin mu suka ce la ila illa Allah sun masta kamu alɗafi kuma suka dawwama suka daidaita alɗafi bisa yi Allah da yayi abu canza ba fala kawgun alaihim su kan ba tsoro ta da su a nan duniya wala hum ya zanuna kuma za su da ciki lahira ba
أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون أولئك وأن متعني أصحاب الجنة سكون إلى الجنة ما هو الشيوى sai wata kalmar shahada kuma sun tsaya akan kalmar shahada da bayyana ga Allah ba su hurhura ba waɗannan asharun da su ne ɗan aljanna khalidi na biya suna hukar da zama da wani cikin aljanna me yasa suka samu haka Allah ke jaza'a wannan sakamako ne ma ka ya amaluna ga abin da suka zan suna aikatawa na harkar addini
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه ووضعته سواء وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين
abinda Allah zuwa abinda Allah zuwa wa ta'ala ce wa wasfaina insana mun umarci al-insani dan adam mun ba su umarni ni walidai game da mahaifa ne uwa da uba husnan ai insana kyautata amarnahu an an umarci mutum yusuna ilayhi ba ya kyauta ma uwa da uba me yasa Allah ce kyauta musu hamalatu shi dai ɗa mahaifiya ta ɗauki juna biyu da shi karhan ko kurhan ai mashakkata cikin wahala wa wal kuma ta haife shi karhan cikin wahala ai ala mashakkatin da sa wata wahala ko a rayu ko kuma a mutu wa hamluhu samun juna biyu da yaro wani samun zuwa yare ne talatu da shaharar shi ne wata talatin al'insan ɗan adam hamluhu wani samun talatu da shaharar akallin mai karancin kwanukan har samun ciki ne da yare ne shi ne shekara a wata talatin ha ita wannan aya tattata ashirin tana ishara ga cewa mai karancin muddar da ciki kare sannan ya zo duniya shi ne wata shidda don muddar shayarwa al'ur'ani ya ambace ta Allah yana cewa walwari da su yurlina auladahunna haulaini kamilaini mahaifa mata suna shayar da ɗiyansu shekara biyu cikakku shekara biyu cikakku su ne wata ashirin da hudu mutum na hauli wani irlai idan ya zama ɗin ayin lissafi da samun ciki da yayewa jumla suka zama wata talatin to yan kalenda wata ashirin da hudu cikin wata talatin idan kenan akalla mutum na hamsin tattun ashirin sai ya zama sauran wata shida kawai don haka duk masu da ta zo gidan miji ta haihu da abin da bai kai wata shida ba ya zama bai kai wata shida ba to wannan mutum ba ɗan shi ba ne saboda abin da alƙur'ani ya tabbatar hamluhu wata tsarin talatu wa shahara da cikin yaro da da yanayin wata talatin wannan shi ne abin da wahayi ya zo da shi kuma zai ya ambata haka wa wa maka da tsarin da kuma gwadawa sai da kullum ta yi daidai da haka mai karancin wata samun juna biyu wata shidda wani hakimi ya kira jari nun ƙara cewa ya zama yana gayin halayen masu samun juna biyu akwai wani akwai wani akwai wani likita hakimin mai hikima sai ya ga wani yaro wani da an haife shi bisa bisa kwana ɗari da tamanin da hudu wannan kuwa sai wai misali shi wani ɗabibi ne ma'ana likita ne yace yana kiwon halayen masu samun juna biyu amma dai mahi karamcin abin da ake samu shine kwana 184 da kwana hudu wai sittatu ashhurin wa arba'at ayyamin wata shida da kwana hudu Allah madaukin sarki ya yi bi hikmatul ashiya yana gudanar da abubuwa bisa hikima bisa bakwai bakwai sati sati isra kulli asbu'in bisa kan wani sati wai dukkan sanda an ka samu kwana bakwai ana canza wani abu ita sun hauko duniya kwana bakwai ce shi dan adam ana tara ni ta cikin cikin mahaifiya sai kwana arba'in da kusa yana maniyi yana kwana arba'in yana gudan jini kwana arba'in ya koma tsoka mishi rai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi wanda yake hikima a cikin cewa ita mace ta asali suna yin idda da arba ta ashirin wa ashirin wata hudu da kwana goma idan mijinta ya mace mata salatu barnatu arba'in arba'in sau uku wata hudu wa biyu da ashirin a ƙara kwana goma in su yaɗin don kewaye ba idan ɗigon mani ya auku sai mani da cikin mahaifa ta farka sai shi wani ɗigon mani ya kewaya cikin jikin mahaifin idan allah yana nuhin tali ta ɗan adam daga wannan ɗigon mani to bayan ta gama kewayo kalkula ta kamar tawaya sai wannan mani ya dawo ya tattara ya zauna ya tabbata cikin mahaifa bayan ya kwana shidda a wayi gari rana ta bakwai shi ne ake kira sabatin sabatin bakwai na farko kenan sai dai ya zama kamar kunhon mai in ba a wuce nan kwana shida an shiga na bakwai daga ranar da yake cikin mahaifar mahaifatai to ya zan kwana bakwai daga nan ne in ka kalli maniyi kai mai lura kai mai basira ko kuma mai auna na likita ko masu hange da karama ta wani saka to mutum zai ga digo guda uku akwai digo ja farkon sama da maniyin akwai digo guda hamra mai ja tsakiyar wannan maniyi akwai digo mai ja a gehen wannan digo maniyi bangare na dama wannan digo na ja wanda yake can farko sama na sama ta tasirin biyar dimagu yake za ta koma kwakwalwa ta adam walhamra ita ko wannan ja wasu mani ta tsake mani ita za a talita zuciya da ita ita ko wadda a bangaren dama ita za ta zama anta idan wannan sati na biyu ya shuɗe wannan ɗigo na jini za ta tafiri bilmani za ta tafi a cikin mani sai ba su iya cika kwana bakwai na biyu ba kulluhu da ba sai wannan mani ya koma jini baki ɗaya in ya kwana arba'in ya koma gudan jini bayan bakwai bakwai ɗin da hayan sai ya koma tsoka jazzau ajza'uha sai yanki yanki na dan adam na gabobin su kakkamu a cikin dan adam wannan hannu ne na dama wannan hannu hagu wannan kawar dama wannan kawar hagu wannan mulmulan kai ne wannan cibiya ce waɗanda hanji ne to haka za ta yi yankuwa cikin dan adam gabobin dan adam da gabobin dan adam su ta jazzau suna kakkasuwa shay'an fa shay'an ɗaya bayan ɗaya wanda za tamma jam'ul jalini in an gama tara jariri da kaddare-kaddare da aka yi na cikin kwana talatin a cikin kwana talatin ko kuma kwana talatin da biyar ko kuma cikin kwana arba'in bisa saɓawa halitta bisa saɓa yayyanin ɗan ya ta duniya ko kuma ya zama cikin kwana arba'in ma ya jiri bisa daidai sassaɓawa wanda in ya zo duniya za a canza mai halitta iri kaza da in ba wannan sassaɓawa ba to in kowa zo duniya sai zan kunnen doki wani bai yi wani ba idan an gama cika halittar jariri an mai komi da komi a cikin kwana talatin za ta alaiha talatin ne ma in ka ƙara kwana talatin to so ke kira shahararri ya zama wata biyu wa yakir zalika ka lullunka waɗannan arba'atu ashhurin ya zama wata hudu sai a buta mashi rai hazar jamu in wannan tattarawa ta kammala yana mani ya koma alƙata ya koma gudan jini ya koma gudan jini murgata ya koma tsoka idan an kammala mashi komai cikin kwana talatin na gaba sai ka ƙara mai kwana talatin da ba waɗannan suna wata biyu ke ne ga waɗancan wata biyu da gabata sai a rusa mashi rai a cikin waɗannan wata biyu wai za duk da arba a tashi da in ka ƙara wata biyu bisa waɗancan wata biyu da gabata sai yawon hito duniya wannan shine dalili a cikin zaman dalilin ɗa yake zama yular ba da cikin wata shidda to amma idan aka cika waɗannan wata shida ɗin bai kawo duniya ba saboda wata hikima da Allah ka rufe a haƙin kammala wannan jariri ba ta kammala ba a cikin kwanan ga talatin kai dai a cikin kwana talatin da biyar sai mu mai ƙarin sati guda idan aka ƙara mai kwana talatin da biyar umra daban kar haza ni kwana nau kenan amsa kwana talatin da biyar mara sai sau biyu zan kwana saba'in ya zan wata biyu da kwana goma idza binta alaihi arba'ata shuri in ka ƙara mashi wata hudu da kwana ashirin sai ya zama wata bakwai to sai yaro ya hito duniya amma shi ko idan ya hito duniya alwalin haza wannan ɗa a cikin wata bakwai wai shi ma ɗan wata bakwai ya kan amma shi ma kalli wai za nan ne cin ma'iki ma'ul ganin in kammala halitta jari ba ta kammala ba illa fi arba'ina sai da aka ƙara kwana arba'in sai ƙara mai wata kwana arba'in sai ya zama kwana tamanin wata biyu da kwana shaharani wai shiri ne wata biyu da kwana ashirin zir alaihi ne fa zalika sai ka kara mai ninkin lissafin da mun kai sai ya zama wata hamsat ashhurin wa asharati ayyami wata biyar da kwana goma aljami'u ba fi dai samani ashhurin sai ya zama wata takwas to yaro yakan fito amma mahi yawa dan wata takwas ba yakan rayu ba mu kuma da aka ce bakwai ni ba yakan rayu ba ma'ana ya danganci tsarin kafa kafa kamar yadda zai mafi fa'ida cewa akwai ɗan wata takwas da kan rayu amma ba su wata ƙasa ba wanda aka haifa cikin wata takwas ba ya kan rayu ba illa fi bisa sai ya haihuwa ƙasar masar ce idan haihuwar jariri bai kammala ba kamar yadda mu kuma ɗan wata bakwai bai kan rayu gare mu ba a in yaro bai kammala ba sai bayan hamsin da arba'in ne sai da aka ƙara mai kwana arba'in da biyar ana haɓuka lissafi ne da waɗancan arba'in da biyar na can bayan wata biyu alif alaiha hamsata wa arba'i ne maka ƙara kwana arba'in da biyar sai ya zan kwana tis'in a wata uku ka raba mata lunkinta da ta ashirin sai zan wata shidda to sai yaro ya hito ɗan wata fi a ashirin cikin wata tara wannan shine mahimmin jaya a cikin abin da akan samu ga yara sai mutum ya zo duniya lahiya ya zan bai samu matsala ga gaɓoɓi ba mahi yawa shi yaro idan a ana haihuwa da ta wata tara bisa wannan ya kuna akalla mudatul hamli sittat ashhur amma ala ayi halin shine muddan mahi karancin zaman yaro cikin ciki wata shidda idan ya kai wata bai kai wata shida ba aka yi shi to ita mahaifiya ta tara in shujin ta akan haihu da wata bakwai akan haihu da wata takwas amma ba ya rayuwa amma mahi yawa so wata tara shi ne galibi zaman ɗa idan an haife shi da wata bakwai ya ishi yakan rayu wa'iza wani da idan an haife su Allah zama ne rasulun layi ishu in dan wata takwas ne baya rayuwa shi ne shi yaro ta kammala hakikatu halittar ta kammala fi fitar ashuri a cikin wata shida cikin ciki fa yanjazimu sai ya jawo lil wuruji zuwa hitowa duniya a muddat shahar sadi cikin wata na bakwai an yi hamil tun daga cikin wata shida yaro ka neman ya hito duniya idan ya hito cikin wata na bakwai zai hito lahiya ga gaɓoɗin sun kammala sai dai rayuwa ta karanta mu ga namu area ba a kan samu laihi ko matsala ga wannan yaro ba zai zan mai lahiya kwakwalwa in wannan wata ya shuɗe yana ce yana gogaya da hitowa duniya kamilan kamilan cikakke to sai ya zan bai hito ba bakiya da ɗiban sai ya zama razzauna ali da mara lahiya in ya hito cikin wata na takwas to sai ya mutu mahi yawa sai ya mutu idan aka yi fita ya rayu shekara bakwai wannan shi ake kira usbu'i in ya ƙara shekara bakwai kirkar mutum halitta jariri tarkiɗa gilzar gilzar garzar bawa alayi sai gaɓoɓi ne su kama ƙwari sai ɗan samu sashen ƙarni haƙori ne su faɗi mai rauni wai yana shiga cikin tsarin wato haƙori wannan tsari wata batala asnanin jikin wata da asnanin ƙauyatin sai ya koma da haƙori masu ƙarfi sai ya wayi gari hankali na shiga ciki ne ya kai matsayin da za a kai shi makaranta ya nemi ilimi sai ya tsara shekara bakwai ƙura da bana idan ya kai wannan matsayi garin sauran sai murya ta ce kabri hajjiratu murya ta yi ta ɗaga ra'ayi ta ibdi sai ya koma ya fara wani hamata arifi gashin mara kuma ya tsira gare shi sau da yawa ma yakan kai haka da shekara goma sha biyar zan yawa da mawarki in ya zama namiji ko kuma ta yi haila in ka mutum ta in ta mutu ɗaya mace to a wannan misali muddatul buludi muddar balaga hamsin ashar amin shekara goma sha biyar mazhaba shafi'i mazhaba imamu shafi'i ko wannan mazhaba ita ce mahirin jami'in mazhaba sai dai ita mazhaba imamu abu a imam malik ita ko tana gudanar da abubuwa ihtiyadan saboda kewayewa ita ko ta ba da shekara daga sha shida zuwa sha takwas sai a ƙara mutum shekara bakwai sai ya zama ɗan shekara ashirin da ɗai rajulan jami'in sauti to wannan lokaci kuma sai murya ta ta koma ta yi saiti ta daidaitu sai gemu ya fara tsirowa ga haɓa ta yi hankali ne ya fara ƙarfi shabatu sai sha'awa ta ta ƙarfafa wa a rufe makasir al'ukalai kuma sai ya gano abinda masu hankali kan ga abubuwa na yau da kullum in ya ƙara shekara bakwai ibn samari ya ce rashi na aman ya kai ɗan shekara 28 arba'atu asabi da bakwai bakwai gida hudu a shi ne muddar a kewayen wata kwana 28 a cikin wata ya gama karuwa idan wata ya kai kwana 28 ya gama karuwa a da faruwa sai to idan aka kai dan shekara 28 aka kara wata bakwai hamsin wata na fi na talatin ya zama dan shekara 35 to wanda shi kuma shi ake kira balagal ashudda ya kai mai isan wada a cikin mahirin jayin shi ɗan adam ita wasu idan halittu ne in ya kai waɗannan shekaru ya kai balagal a shudda ya kai bai isa waɗa walakin sai dai sai dai mutane mutu faru tuna suna tsere ma juna sau da yawa wani balaga ta duka ɗan jinkirta bulugu na shudda kaiwa ta bai isa waɗa ta kan ɗan jinkirta sanadi da hamsa ta awani sai a ƙara shekara biyar sai ya zama ɗan shekara arba'in to sai ya kai a shudda mu sai ya zan daga bakin talatin da zuwa arba'in shi ne bulugul a shuddi don haka ka samun don haka ka samun ɗa in ya kai ɗan shekara arba'in hankali ne ya kammala ƙarhi ne ya kammala kuma ya gama ƙaruwa jiki ne bai ƙara ƙara komi daga nan ba bai ƙara ƙaruwa ga jiki ne ba kai bai idan ya kai ɗan shekara arba'in ya siri fil intikas zai koma yana ja baya da koye da kaɗan kaɗan ya kasa wannan abu yau gobe ya kasa wannan abu har ya kai yau jiki nan ciwo gobe ciwo nan illa illa kil ma'ana sai dai yana cikin karuwa yana cikin tawaya sai dai a cikin ma'ana hankali to shi kuma aƙalhu wato da hankali ne da ƙarfin hankali da huskanta sai ga Allah to daga nan ne kuma zai ka ƙara ƙaruwa in ya kai shekara arba'in sai a rage shi nan nan kuma sai a ƙara shi a rage mai ɓangaren jin daɗin duniya jiki ne kenan a ƙara mai jin daɗin lahira shine hankalin sanin Allah in ya kai shekara arba'in abin da ya gaba in Allah yana mai alheri da mutum wai idan ya zai ta san Allah daga bakin shekara arba'in kullum yana ƙara kusanci da shi da Allah in Allah yana nuna alheri da shi walakin da jirgin yan ta isu amma da shi ne kullum yana jaruka daga wannan mudda daga arba'in da abin da ya gaba wata hunnar sane su ƙarfi ne na rai tana tawaya shay'an fa shay'an kaɗan kaɗan ربما أنام kai wata rana ana ma ba wa maki ma hurura ta san mashi ولكن قوته إلى amma ƙarhi ne na kusancin Allah الإنسان tana ƙaruwa lihaza a liha- tana ƙaruwa ما رأى lihaza ma ba asar lahu don haka Allah bai taɓa aiko da biyan wani ba annabi ba إلا على rasu arba'in na sanatar sai dai saman shekara arba'in إلا قليلا sai ɗan kaɗan nadiran ɗan kaɗan لا حكم عليه wanda abu cikin dubu aka ce an ɗauke mutum biyu ko uku to ba za a yi lissafi da shi ba فإنسى ويحيى kamar annabi isa suke talatin talatin da uku uku ko talatin talatin ala kilafin ruwa ما رأى من الأعمال da annabi yahaya da annabi yusuf alaihi wasalam ما رأى من min al-anbiya sauran annabawa waɗanda suka rage gaba ɗaya dukkan su sai sun kai shekara arba'in aka ba su manzanta هذا مع أن الحدود والإضطراب wata hulma a saboda mutum ya kai ma'isar ƙarhi ne na ɓoye الإسلام الأعلى li'annahu balagal ashudda dan ya kai ma'isar waɗa ta ɓoye ولهذا don haka ƙara Allah Allah ke cewa أن idza balaga ashuddahu har lokacin da mutum ya kai ashuddahu ma isan wadawa balaga arba'in sarkan ya kila kai ma kai wa dan shekara arba'in يجوب أشد ya kai ma isa كان حقه an ya ka أن يقع inda hamsin wata za su yi da sanata abinda ya kamata ya zama isan wada tun yana shekara talatin da biyar ولكن ita a hara amma in ya yi jinkiri har ya kai dan shekara arba'in فقرب لك to ya gama kaiwa mai isan wada daga nan sai da baya
ولا نجم imra'atin fi zamanin umar zamanin sai umar wata mata ta haihu على تسعة أشهر tana da wata shidda فأعاون عمر sai sai umar yana sarkin musulmi sai ce a sai a nemo majiya ƙarfi su je ga قال أمير sai sai ni ale ce لا رجم عليها ai ba cancanci a je ka ba قال ولما sai ce saboda ni قال هذه الآية sai ce akwai ayar ta nuna haka cewa lalle wannan mata tana da haƙƙin ba za a je ka ba وعبده هو Allah yana cewa wa harruhu wa bisaluhu salatu na shahara samun cikin ɗa da haihuwa ta zuwa yaye ne wata talatin ne والوالدات to wata aya kuma sai ce wal walidatu mahaifa mata yurli'ina auladahunna suna haihuwar ɗa suna shayar da su haulaini kamilan shekara biyu daidai والثالثة amma sai a ce liman arada an yi timmar rana'ata ga menu ya kai ƙoƙo shayarwa أولئك illa dai malamai masu tunane malaman tajriba wanda su ko malaman tajriba qur'ani bai tabbaya kan tabbatar da hukuncin su ba sai dai abin da wahayi ya tabbatar a malaman tajriba su kan ce duk mutumin da ya kai dan wata goma sha bakwai to idan ba a yaye shi ba kwakwalwa ta tana iya daskarewa zan duk abin za a koya mai sai ka fakka
أولئك بذلك shekara a, wata shekara biyu cikakku ita shekara biyu cikakku idan ma'ana shekara biyu cikakku suna da wata ashirin da hudu idan kaskanta min salati da shaharar idan aka saukar da idan ukida idan aka sayar shekara biyu a cikin wata talatin baɗe su ta tsashuwai a za a rage sauran wata shidda shi ne mahin ƙarancin wata ciki sai sai umar ya ce kada Allah shi raya da duniya shi kanne a zamanin da lokaci ya abu hasan zamanin da ba sai bi ali inda ba zan sai bi ali yana raye ba da ba zan san wannan hukunci ba da na zartar da hukuncin kashe wannan baiwa Allah ba an jarabta an da da shi da akan haife shi bayan wata shida kuma ya rayu a kamar tattar ashwai amma gaban wata shida ba zai taɓa yiwa a hida ba ma da gwadawa ta da kullum ba ta karɓi a hita ka wata shida ba Qur'ani ma ba ka da wanda ka zaka ba Al-Qur'an ta kallama shi Al-Qur'an ya yi bayanin karancin wanda cikin a da yawan mahi yawan wanda cikin duk wani Qur'ani ya gani amma an ga an ga mauludan wanda wani da aka yi shi ba arban su ni da bayan bayan shekara hudu ne hauri daga ranar haihuwa ne ko aka yi ta shi haƙoƙi sun hito gare shi kuma bayan shekara biyar an an taɓa haihuwar ɗa bayan shekara biyar fara maza to duka haka dai a haɗa maliku imam maliku ya hukunci mafi yawan wanda suke hamsin salawatu shekara biyar amma sauran shugabanni suna cewa a babu iyaka amma shi imam maliku ya ce iyakan wanda suke ma'ana ga mata mai kwanci shekara hudu wasu ka ce shekara biyar shi imam malik ya ɗau shekara biyar in mace tana da kwanci to in ba wata hanya aka bi ba ana barin ta ba za ta yi aure ba sai ta shekara biyar to daga nan an kai ta kwanci in ta gada ma ta yi aure in mata gada ba kuma ta zauna
نعم يمسكونه إلى أجرة أجرة wasu malamai sukan miƙa muddar mai yawan kwanakin ciki shine shekara goma والقرآن lam na hadisi ha ba shi amma qur'ani bai iyaka ba sai dai ijtihadi na malamai
يجاب له الإسلام أربعين idan mutum ya kai ɗan shekara arba'in وقاه الله min al-masa'ib talata Allah zai kare mutum daga masibobi guda uku الجنون Allah zai kare shi daga hauka in mutum ya kai shekara arba'in ba zai taɓa yin hauka ba والغرب mutum in ya kai ɗan shekara arba'in bai cuta kuturta cutar والفقر kuturta ta ƙuraje wanda za mu iya kai shekara arba'in ba zai fita kuturta ta kikkirewa ba in nan ka kuma taɓa kalmar ba in dai ba kahin in dai ba kahin su bane rashin lafiya gama shi amma in ya riga ya kai wannan to ya tsallaka firaɗi لا يمكن أن an tsara fi ya ba'adu in dai kai shekara arba'in wannan musiba guda ba za ta ba shi ba وإذا بلغ عشرين سنة idan mutum ya kai shekara hamsin أول الله عليه الإسلام Allah zai ne sauƙin hisabin ya ke lahira وإذا بلغ ستين سنة in ya kai ɗan shekara sittin رزقه الله إناثا Allah zai arzuta shi mai da al'amura ga Allah duk abin da faru kan Allah ينبه عليها Ah, Allah kuma zai so akan komawa da Allah da yi وإن بلغ خمسين in ko ya ɗan shekara saba'in أعطه الله Allah zai so shi وإن بلغ in ثمانين ya kai ɗan shekara tamanin يقبل الله منه الحسنة Allah zai karɓi dukkan aikin da ya yi ƙwarai ومع عرض kuma السيئة duk aikin da ya yi ashe Allah ya goge shi وإن بلغ in ستين ko ya kai ɗan shekara sittin غفر له ما تقدم Allah zai gabata mai duk abin da ya gabata na wanda bai wa mata a harkar zai yi nan gaba wata an fi lalace kuma Allah ce ya ba shi tun dukkan iyalin gida ne ya kwace da kai a janna wacce ruwa أول من شاب wani farko wanda ya halinta min banin bashi ga ɗan adam إبراهيم sai ji a annabi ibrahim الشر قول إبراهيم لم يوجد ita hurhura gaba da annabi ibrahim ba su bai ta ba فلما رأى da الشيطان ya ga hurhura ta yi sauki da ya yi da ne قال يا رب ما sai ya رأى ubangiji ni na da yau kuma karfata a baddar ta hanyar ka canza mana halitta قال sai هذا annabi ibrahim a ta Allah ta ba annabi ibrahim haza wa ƙarin wannan alama ce ta natsuwa يا إبراهيم ya ta annabi ibrahim wa nuru kuma wannan hurhura da gani haske ce قال نفسي sai وقال annabi bai fito tun da haske ce da natsuwa to ana haƙa mai ita من شاب فلنفسه wa ƙarin wa nuran don zaman da natsuwa da samun haske من شاء wanda ya murmura a cikin musulunci قال انه نور za ta zama haske gare shi fitila a ranar kiyama hatta wata ba daga shi da har sai lokacin da mutum ya kai mai sarwara wani a ruwa hamsin da talatin da sanatan shi ne ɗan shekara talatin da biyar an balaga arba'in da sanatan ko kuma ya kai ɗan shekara arba'in وهو أكثر من ضمن أشده شيء مي كملا مي سولا قال to tunda ya samu kaiwa wannan mahallin ƙara sai ke rabbi ya ubangiji auziliya ila an ce hali ita hada wani a nazala an sauka da fi abubakar a cikin lamarin abubakar siddiq lamma balaga arba'in sanata da ya kai ɗan shekara arba'in ba'ar sanataini bayan shekara biyu daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam والنبي صلى الله عليه وسلم أصل منه ما زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي بسيدي أبو بكر بسنة تين شكرا بي تو da ya ga ya musulunta sai ya ce rabbi ya ubangiji a wajeniya Allah ka kimsa mani an ashkura ka in gode ma ni'imata ka ni'imar da kai mani allati an auta biha alayya ni'imar da kai gare ni wa ala walidayya kuma kai ma iyaye na ni'ima suka musulunta ina raye a tauhida shine ta Allah wa an amal salih kuma da kimsa mana ya aikata aiki na kwarai tallahu wanda za ka yi da shi wa sulhili bi zuriyati kuma Allah ka shirya mana iyalai na fa kulluhum mu'minuna dukkan su da mahaifiya sai da mahaifi ne da tsiya ne dukkan su imani da Allah talab abubakar sai abubakar ya nemi an yusliha Allah zuriyatahu Allah ya shirya zuriya sai fa aslam auladuhu kulluhum sai dukkan iyayen suka musulunta walam yabqa minhum kafirun yazan daga cikin su babu wanda aka kafiri qala sai ta inni tutu ilaika Allah ina tuba gare ka ko ina komawa gare ka wa inni minal muslimin ina cikin masu mika kai gare ka
أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون أولئك القائلون ما wannan kalma ko kuma shi mai wannan magana hadal qawlu Abu Bakar wannan magana sai da Abu Bakar ce wa gairu da wani wanda ya hau irin mazhaba ta gode ma Allah alladina sune waɗanda yutaqabbalu anhum ake karba musu asara kyawawan ma'amilu abinda suka aikata na kwarai wa yutajawaz an sai afim kuma a tsallake ayyukansu na asha ma'ana a gabata musu fi ashabin janna suna cikin mutanen aljanna كائنين في جملتهم أن تبت تسوى في جملة آه، جملة إلى الجنة وعلى السلك ولا القول نقفتها الذي كانوا يؤدون ولا أك- القول سامن شي بلا أشرنا ذا
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين والذي قال لوالديه والذي قال لوالديه وندم إياه إياه ممونا هرشي لو كنت كنت كلا نيوم الله قال لوالديه كيف كما يمانيه أرسل لهما أتردكم kafirin shi ne kafiri mai na iyaye ne mummunar kalma in sun kira shi zuwa da imani ya kuna hafin kalmata yana faɗin wannan kalma ga mahaifa ne a ta idani ne an ƙorada yana mai masa martani in sun ce ya imani saboda gamo da ranar alƙiyama sai ya ce musu ni kuna alƙawar tare da an ƙorada ne da kamar za a yi kada ne kamari wannan abu ne wanda ba zai yi ba wa alharatul qurun ai da munna san shuɗe ni kabri ga bayana wa lam turak ba hikkar da wani daga cikin kabari ba wa huma yasjida lillah su ba uwa da uba suna ta jin tausan wannan ɗana da yake minta kuma suna ta roƙon gudunmuwa ga Allah yan alani hilgausa suna roƙon Allah ka gudunmuwa da ƙura suna ce ma ɗan wai laka kai canka amin ka imani da Allah amin ka imani da wannan kiyama inna wa'adan lahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne ta wannan kiyama fa da ƙudu sai ya mai da martani ga uwaye ma hada wannan kalmar da kuma ba ta zauna illa asadirul awwalin sai ga na mutanen farko أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين والأمر إذا أقول إذا أقول كلمة أكثر بأنه نزل في عبد الرحمن بن أبي بكر وتذكر ولا كلمة أن توكل إليك عبد الله عبد الرحمن بن أبو بكر كذب تولى رواية أياتي أن كلمة عائشة عائشة كانت هكذا ما أسلم عاونك lokacin da ma'awiya ya aika aike أن يأمر الناس ila marwan zuwa sarki marwan ya umarci mutane an yi ba da yazida su yi mubaya ga ɗanar yazida على أنه هو الخليفة cewa zama halifa ba da bayanai وعلى عبد الرحمن بن علي sai abdurrahman da abubakar yake mashi باسم بها مسألة a hirkaliyata wannan kun zo mana da wannan aƙida wanda ba yake aƙidan magabatan mu ba wannan aƙida ta mutanen hirkaliyata mutanen mutanen rom lai hada fil islam bai zo ba a cikin musulunci ka wayi gari ka ce ma ƴaƴanka eh, ka ce ma mabiyanka in Allah ya mara so ku yi mubaya'a ga ɗana فلا يكون لأولادكم ku yi mubaya'a ga ɗiyana ليس هذا من الإسلام musulunci bai tabbatar da haka ba وإنما شئت بهذا kyarkaliyar wannan sun zo da ita ɗabi'a mutanen rumfi قال أيها الناس sai shi ko marwa da ce ayyuhan nasu ya ku mutane إن هذا الرسول kun ga wannan mutum wanda ya mada- mayamma da marwa da martani هو الذي ya ƙuri bihin ƙur'ani shi ne wanda alƙur'ani ka ce ba a cikin lamari ne قال لوالديه wanda zai ƙaluwar da an saukar mashi da a shi ne wanda ka yin mummunan magana da mahaifa ne mai ce wasu in sun ce musulunta ofin na kuma da uwa da uba a cikin da lamarinku a ta idan ne an umraga kuna alƙawar sanin zahi kadin daga cikin kamari wa ƙarharar kuruni min kamri alhali zamunan sun shuɗe wani bai dawo ba
إلا أجل بذلك آية sai da Aisha ta ji wannan kalma sai ta ce ka zuba abu wa yayi matsayin Allah Marwan mai faɗin wannan kalma ya yi ƙarya ما أنزل بنا إلا mu gidan iyali abubakar ba a saukar da komai na alƙur'ani da illa ba za a fice ku kuta ta ولكن هو الذي هذا في رسول الله آه، amma ni huwa alladhi halar- halartu rasula shine wanda na halarci fara annabi sallallahu alaihi wasallam yal'an abahu yana tsinuwa da mahaifi ne وهو الذي tun yana cikin tsaro ne in za ka wannan lokaci to ulaika alladhina haqa alaihim alqawl wadannan su ne mutanen da kalmar azaba ta tabbata gare su fi umarin a cikin al'ummomi kalahan min qablihim da ta shuɗe gabanin su min aljinni wal insi daga mutane da aljanu innahum kanu kafirina a su ne mutanen suka zama masu tarewa ranar kiyama kuma wannan ayar ƙarshen ta nuna ba shi din bane saboda cewa ulaika alladhina haqa alaihim alqawl shi ko abdurrahman da abubakar ya ya musulunta tun zamanin annabi tun zamanin abubakar ya musulunta ya musulunta to tun da ya riga ya musulunta wannan kalma da Allah ce haqa alaihim alqawl kalmar azaba ta tabbata gare su to kenan shi ko ba tabbata gare shi ba to tun da ba tabbata gare shi ba shi bane don ina shi ne da ta tabbata gare shi
ول- ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ولكل درجة dukkan mu'minina masu imani da masu kafirci da kullum daraja ku kowa yana da mataki na daraja fa daraja ku mu'mini ne kun da mutu alaikum darajar masu imani a jannah madaukaki ya ce wa darajar kufari cikin nari tajilatu darajar kafirai ita kuma a cikin wuta tajilatu kasa ce ma'anarta dara kafi ita kuma wannan daraja ce ta masu imani hawa sama ta masu kafirci tattakawa zuwa kasa ko wani kafiri idan ya ga wuta za a kai shi ƙwarƙwar zurfin kafirci ne ko ƙwarƙwar zurfin wuta kai a mimma aminu ko ana kai daidai matsayi dai- daidai aikin da aikata aiki kawai a amarin daidai aikin da suka aikata wani wani yau ko ana zuwa da wata ala yana ba su makamai daban-daban saboda a cika musu amalau ayyukan su ai da za a haka kamar su wani layu da muna su bayan Allah ba za a tsaye musu lada da ayyukan su ba
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون wato ya suna ka suna yawan yawan lafi na kamar ranar da za a bidiyo da kabirai alam na da wuta da an tushe da lamu a kawo su batun wuta a yayin jari gare su yuƙaru lahum a ce masu alhamsun ɗanye ba su ko kun ta yadda jin daɗin ku da asigarikun da shiga shiga shiga ku gina za ku fi hayatu duniya a cikin rayuwar ku ta duniya wannan ta'adun biha duk daɗin da za a je da ku duniya a lahira an tattara muku shishan duniya kun canye a kan yau mai yau tun zaune za a gama kula sakamakon azabar muni azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna saboda ba ku kuna girman ka da ka imani ba alkufar suka da rai ya ake wallahu Allah yana larabta su alaƙu na ƙuri'in da tajin da aka suka fi duniya a nan duniya la'annar mubarak da ta yi auri don kai wa wata a cikin daɗi sai ta gina al'aura suna ɗaukar hankalin bawa an ta haɗa Allah ta baraka ta Allah ta hana mai biyayya da Allah قال رسول الله صلى الله عليه mai tsirar aminci Allah ya zama وسلم يقول yana cewa إن البغارة min al-imani من الإيمان إن البلاط كاجب كوش كوش الله من الإيمان هنا دقا هنا دقا إيمان
إن البغارة من الإيمان إن البلاط كوش كوش الله من الإيمان هنا دقا إيمان الإنسان يتبذل dan adam ya tabbatar yana yana kawta rayuwa sai a cikin sabin kwanuka ويتكشف kuma ya daura ya daura sutura mara daɗi mara kyau مثلا جهاديا a ya zama kada mai haje ya yi ta a ƙasa في بعض a الأوقات cikin sabin lokuta قال عمر sai dai wani na cewa
لما أتى لبيت المقدس lamma a ta da gajin idan su sanya zo zai ni kudu وابن أبوه عالم وابن أبو هارم طعاما جيدا سيدي هارم بن الوليد سيما أبيش من دائي من شو ووضع أبو بني يكاو أبيش قبل سيدي عمر قال نعم نأكل هذا سيدي نعم أقول هذا مو ولا شو ولا أبيش وفقراء المملكة ga mabiyan mu talakawa musulmi alladina matu wanda suka shuɗe ما عمله mutumin ba su taɓa cika ba su taɓa cika ba su taɓa cika cikan nan su ba min hulun sha'iri daga gurata su sha'ir ولما ماتوا lokacin da suka rasu ما وجدنا ما ma wajen na malaka malaka tuno لا da suka rasu ba mu da abin da za mu musu kamar sai dai mu ɗebo ganyen jeri ko mu ɗebo aure mu yi masa alƙalikawar da shi قال قال sai halin jimin wani ya ce أولئك في الجنة ai waɗannan mutane su da suka rasu suna aljanna قال أيعبدون الجنة sai sai yi wa yake mahalin walidi to yanzu mun mun yadda mun yadda ku ku karɓi aljanna wala tsara da fi hala mun kuma wani cikin jin daɗin duniya abin da yake tsakanin mu da su ma'ana bambanci tsakanin mu da su ya nisanta sai ni umar kama kuka yace wannan abin da kuka ku ɗauke ba zan ci shi ba sai sai yace amirul mu'minina sai yace amirul mu'minina bai sa abinci ba sai sai ni umar yace a'a in ba ka in ba in ba ka san in ni kana kallon ban san komai na ne ba to wannan alkama ce wanda an ka dake an ka san ka an ka yi da dusa daban fi sigarin iza a cikin an ka gama da naman ɗiyan awaki wanda ba ta ƙosa ba amma abin da yasa nake makinci wannan abinci a guda ne kalma guda ta nake shi alƙur'ani ina tsoron kar bayan na mutu a ce mani alhamdu tsayin ba su kun fiye haka kuma duniya kun tsayi da jin daɗin ku tun duniya lama ya hada sahabatu lokacin sabai kuka yi yaƙi suka shiga ruwa da yaƙi har suka kai ganin kudu sai suka samu malamin su su mutanen rahibawa a yana yaƙi da su muddar tsawon lokaci ko ba su yi nasara ba su kuma ba su wani ba ba su duka da yadda yaƙi ba ka hada mutum da yaƙi ba sai malamin su ya so su su mutanen kudu وقال له sai ya ce musu هذا الخطب wannan gari إنما يسره رجل rajulun akwai mutumin da zai ne da yaƙi إذا رأيته in na أعرفه gan shi na san shi cikin littafin akwai tarihi rubuce ولا أقاتله in na ga shi ne ba zan zubar da jinin kowa ba daga nan magana ya isa kare وما دام ذلك amma mutum wannan mutum ban gane ba to mutum da mutum ya tsifa na da haini za mu zama da sai mun yi kira kanku فكتبوا إلى sai عمر suka rubuta su ne sai umar فهرج عمر suka ce ya taho ya taho فركب بعيرا له sai ya hau wani rakumi na shi أشرب a maji أشرب ba a a jaraba mai kalwa مقنوع الذنب kuma dindi ne ƙararre فهذا الرجل
a a famalo kamar rakumi rasu amma cikin rudugar gaske ba نعم لديك أمر morarka aka rubuta مرقع sai a tabbuwa ta mai maho da yawa sai ɗaura ta قديسه الذي فيه isnata ashira da wata a tabbuwa ta wadda aka tabbo goma sha biyu
نعم وعرض عاملا ya ya ɗau ya nisa halilan tiƙaƙar yana tare da sarkuna guda biyu من التمر wannan guda ta dabino والماء wannan guda ta ruwa فلا بعيد bisa wannan raƙumin da muka ambata يتصدق على yana المرأة yawo da wannan dabino da hanzu sai ya cimma almajirai ko tulka sai ya ɗebo ya riƙa muku الذين لديهم عساكر yana ba su da miskinai waɗanda ya gama da su hatta wasu ila mahalli a har ya kai inda ya son zuwa ya tsaya sai ga wannan rahimin ya hito daga daga- daga ɗaki ne da ya bi sai ya kuma da ya ƙara ya ce wallahi wannan shine wanda zai ci wannan gari da yaƙi don haka fasu gaba sai musulunta Ah, fasu gaba sai musulunta sai sai umar kuma ya zo ɗaki abu ubaida sai ya zo ɗaki abu ubaida sunan jarrani ya fara ɗaki ne ya diba cikin ɗaki abu ubaida bai ga shi hita ta kwarai ba na alati bai ga komai da ya gani na alatin duniya ba sai ki kai abu ubaida ban ga komai cikin ɗakin ka ba na tarkacen duniya sai ki ai a duniya jiha ba fi ha duniya tarkacen da fi suna cikin ɗakin na aka baka lawa fi tsaki na farko da akwai tasa ta cikin abinci a sahabi kuma da kuma kawanka
تدهورها da kuma kawanka وفيه الشاشة kuma takobi na yana na cikin wannan ɗaki har ba da takobi na ba قال الهلال da shi nake ya ɗaka da rai fadun والنسل ya taɓa wani hada duniya tana nan da da ƙwariya da takobi banda su ba wani abin sauran karkashin duniya ولا أبرد عنه sosai sai yi umaru ya yi murna da ganin haka ba irin waccan tuhon ko ta wani hali dole ba ne ba إنه له هذا التعاون wasu lahul hali da ana suka yi wannan abinci wa a samu lahu suka zo sai yi umar da wannan abinci ما أتعبه sai ya amsa musu da wancan jawabi almutaqaddimi da ya gabata na cewa ina tsoron kada in ci wannan abinci in zo ranar ya ce ka lashe sabin ka tun zaman ka da duniya فلما عاد وقت الملاك a lokacin da kuma za a gama da shi wannan rahibi وأراد عمر a sai ji umar ya hito وقال آتوني sai برأيي ce ku kawo mini raƙumi na wancan mai ƙararin bindi قال أسمع من sai sai suka ce a sarkin musulmi kai a sarkin musulmi وهؤلاء waɗannan mutane waɗanda ka son ganin ka maƙiyan Allah ne يرون فتحرها za ku gane da ta haura kuni al'ajirar mai kalwa alhaji da ramon ne almakuwar sanari mai yankakken dindi هذا لا يجوز sai ce wannan sai suka ce musu wannan bai dace da shiga sarki musulmi ba لا بد أن نفهم الإسلام lalle ki girma musulunci ka sa suna mai kyau لأن أتيك jima rufin mu kawo doki in garma جيد mai kyau يرقبه da za ka hau أساس هؤلاء haka ga wani ɗanga kan yake magana za ka rufe duk da doki na alfarma قال لا بأس sai mutu a sai a kawo فأتوا الرجل aka kawo mashi doki ƙaƙƙarma فلما ركب عمر lokacin sai umar ya zauna da wannan ذهب نفر dokin
فنظر sai dokin ya rufe a irin ta takama su ta dokin sarakuna هذا لا يمين ya وشمال buga dama da hagun أفقد نفسه sai jeho da ke na kasa ya jirke wa وقال sai ta subhanallahi هذا لا يأبي girma ya tafi daga Allah mai girma قال أن يهلك sai بها habar farsu wannan doki ya kusa halaka ni لما ذهب نفر lokacin da wanda doki ya yi tahiya ya yi tattaki na takama فأردت دينه في min al-kibari wal azamat shay'an na ji wani abu cikin kwakwalwa ta sanda wannan doki ya yi takama da ni sai ji wani abu ya yawo ta ni cikin zuciya
من الكبر na girman kai da والعظمة ganin girman kai na لا يعلمه in إلا الله abin da na jiya ba wanda ya sani sai Allah فركب البعير ku kai ku kawo ne raƙumi na mai ƙararren bini da shi na saba
قالوا عليك sai نظامك sun ka to ka ɗauka wani sutura أو اجعل ساعة ko kuma ka ɗora mayahi wani daban mai kyau ka rufe wannan riga taka mai maho da yawa
من فوق المرافق أعلى.
duk da sutura ka wadda wadda ba mu gani قال تقول sai ce a a ku sa mai ido فلما وقع بين بين يديه rahi da ya tsaya gaban wannan malamin na nasara قال قال هذا sai da ya fiye shi da wannan taguwa mai maho goma sha biyu da kuma wannan raƙumi mai tsirarren dindi da kuma raƙumi ramamme kuma da su yi garin da sun ka ta sama da yaƙi sai sun ci nasara amma kuma duk da haka nasarorin ga bai sa ya huro rayuwa sai ba sai ya ce hazan lafi ƙara'ana fil kutubi wallahi wanda shine wanda muka karanta a cikin littafin mu أن فتح بين المؤمن cewa cin nasarar akan garin baitul muqaddas ta hannu ne fara mu ƙadimu wallahi wanda mutum ba za mu yaƙe shi ba in mun yaƙe shi ba za mu yi nasara ba أجلنا mu a shi musulunci a ba musulunci ولعل أمر sai sai ni umar ya shiga cikin kudus an kai sasanci وقد يقول aka rubuta alƙawarin tsakanin ne da mutanen kudus مقصود أمر to suka saka an kai kashi amma an lokaci to sai mu dawo da Allah kan mun kai gobe sai a dawo farko ana صدق الله العظيم
malam da masu sarkarar lafiya kafin malam da Allah yana neman tsarin bayani lokacin damana ana ba masu gona ana ba masu gona kuɗi da kaka sai su ba da kayan gona misali idan ana sai da ita kamar dubu takwas sai a karbi naira dubu goma gero ta yi a kan ɗari uku ko kuma ɗari biyu da hamsin da zimma inda wani kaka ta yi sai shi manomi ya bayar an taimaka ba shi domin kare gonar shi za ku kuma da ya hukuncin wannan
malaman ba sun tabbatar da wannan hukunce saboda maslaha maslaha da akwai guda ne na farko sai umar na cewa dabin na fi ga mutane yanzu Allah ba a zama min bane a bar mutane cikin rafta Allah yana ba su tashe a kan tashe idan kowa ya waye to ba wani da karuwa da wasu za ka amma sai an samu wanda bai sani ba sai masa ni ya amfani wanda bai da shi sai da shi amfani wanda bai da shi shi ma sai amfani da mai shi mai shi kuma amfani da mara to haka haka duniya ka tafiya haka kake kuma da shi da haka kake samu karuwa sannan mabiya da ke akwai shi ne wanda bai da shi yana bukatar a ba shi abin da zai noma ko da zai abubuwa idan bai samu zai kamar ya to ya shiga cikin wani hali kuma ce an ba da riba ko kuma ya kama da haka to ai ba a san yadda a sai da wannan abin da ka kaka to amma ya yi kaddara ya ɗauki abin ne ya bayar shi ma ya yi kaddara ya ɗauki kaddara cewa in Allah ya kaka zai bayar sai ba mai so ka cewa a bar shi haka akan ni akan wani mutum da zai umaru da wannan ni ga malakin yanzu Allah ba a ɗauki bayar amma kuma ne cikin wakana Allah ya amsa wasu hali da wasu
Alakala lafiya.
Kafin kuma da ina neman ƙarin bayani a kan Buhari. A kan Buhari.
abin da aka kira da hali shi ne mutum ya kamanta mata sai ta halar da mata suke muharrama gare shi ko kowa sai ko iya sai ko ƙauna sai ko gwaggo ne ko mai kama da haka da zaran ya kamanta ta da ɗaya daga cikin waɗannan ko ita mata sai ta halarta gare su sai ya yi abin da mutum yake a yi misali yadda mata sai su duniyar ta larabawa abin da suka yi kamar zuwa musulunci idan kuna kokarin mace sai ku ce mata da haru ki kaza haƙi bayan ki kamar bayan uwa ta ki ma'ana ai ba zai taɓa bayan uwa ta ya ji daɗi ba saboda mai san uwa ta uwa ta ce ba zai kwana ƙwarai da ta to sai kamanta mata ta da uwa ta saboda nisan ta daga yau ta zama matsanya mata kamar saki uku kenan to nasu ya kawo da mutunci ya kawo sai irin wannan abin ya afku da wani bawan Allah mijin haula ita wannan bawan Allah bayan ta gama haihuwa da shi ta yi haihuwa ta ɗauke ya tsuwa ta tsuwa sannan bai ya auren wata mata sai ta ba ta da auren wani miji wannan halin rayuwa sai ta ɓata mishi rai sai faɗa mata wannan kalma cewa ta hawa ki kaza da ni sai ta tashi bata gaje ko ina sai wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wahayi bai zo ba san miki bayani shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa kan san Allah qawlan lati tajari fi zawjiha wa tashki ila Allah wa la yasmu tahawuruha wannan wannan mata wacce ke kai tsara gare ta kai kuma kana cewa a jira har wahayi ya zo daga Allah to ga wahayi ya zo shine duk mutumin da ya jihar ya kamanta mata kai da uwa kai ko da hannu ya ma nan kai ba shi ko da cewa yayi bayan ki kamar hannun uwa ta ko kuma ce hannun shi kamar hannun uwata to wani abin kalmar jihadi don haka waɗannan mutane su yi hatsara a cikin kaman haya ko kuma ya ce bayan shi kamar bayan tsiyata ko kuma hukka shi kamar hukka tsiyata to duk ba a wannan kalmomi wanda bai wannan to ya yi mata ta jihadi saboda cewa ta kai mutane suka yi jihadi ba san ba to wannan kalma a yi hatsara wannan haka cewa da ya shi ɗayan biyu ko ne ya ci da mutum sittin ko kuma ya azumi fiskar shi ne kafa da jihadi ko kuma ko kuma ya ɗan kafa wani shi ne kare da
Allah kara alkhairi.
Gafin malam mutum ne yau.
yana cewa wanda ka wanda ke taimako da ya fi wa ta zo kamar kwabo da kwabo to wannan ba su yi sami jihadi saboda shi jihadi ana yi ne da niyyar cewa an haramta ma an haramta ma ita wannan mata saboda kana min nisa ta daga ne za ka cewa ai wanda ka so ga ya ce da zo kamar kwabo da kwabo wannan ba ya cin tsarin jihadi don ba kalma ba ce ta niyyar fadi su ba su yin jihadi da asali ana yi ne da niyyar fadi to ma wannan niyya ko da ya ya kamanta ya mu da haka ko kauna ta ya kamanta don bai auren ya kauna ta bai auren ya ta bai auren gogo ne bai auren ya kungo ne duk wanda take ta har da gare shi ya kamanta da wannan to mata ta ta hanta sai yayi wannan da ta ba da kake ko azumi ce ko ɗan tabawa ko kuma ciye ciye ce
wurin ci da harin yana da suka sha ɗaukar kallau yana da suka ci da dare da harin
shi ne muka ce idan mutum ya irin wannan kalma ta bihari kan fara ce ya ciyar da miskini sittin ko ya yi azumi sittin jere da juna ko kuma yan tabawa sannan ya koma kuma in ya yi azumi hamsin da ta gobe da suka guda ya kama da rikin yana ya koma ga mata ta yi wancan azumi da guda ya yi
Idan mutum ana mutum wannan ya kuma aikin haram ita ka fara ya ka fara ba cewa a yi kaza a fara a bari ko kuma a yi a ɗaya nau'in kaza a fara a rika da shi a cikin da miskini sittin ba a yi yau a fara gobe a iya ko shi da fara miskini sittin a cikin yawa zama guda
kula ta da kai. Mutum ya Allah ya matuka
ɗan tabawa a ɗan tabawa in bai ɗan tabawa ko kuranga to sai ya ci da miskini sittin a yi zai hazumi sittin in bai yi azumi ya ci da miskini sittin shi ma ita ƙashi
mutum ne Allah ya matukawa. Yanzu ana yi ne azumin lafiya na azumin farilla ko kuma na kafara. To za ku kuma na taya za a rasa musu wannan azumin da ake yi.
a wasu da cikin malamai sun zai akan cewa idan mutum ana jini azumi bai jefa to ana samun daga cikin ɗaya ne ko wani mutum ne ce ya ɗauki nauyin ranka azumi kaza da an karbi ruwa ne kuma ya kashe wasu malamai sun ce a idan mutum ya ga yau ana jini azumi bai yi ba to ai da ma shi azumi rukunin ne a kan ibada don haka wani bai kauce da wani amma yau wasu malamai sun zai akan cewa ana jini
Za ku kuma da Allah ne ne ne tafiyar suna annabi da ku. Annabi Nuhu.
annabi Nuhu ba nan suna ne ke mutane ne ake cewa mutanen annabi Nuhu aikin da suka yi shi aka ɗauka aka ɗora masu Eh, aikin da suka yi na asha sai aka ɗauki wannan ainihin sunan aka ɗora ma wannan kama aikin yawa duk wanda kan aiki na haka su fanta maza to za ka ɗauki sunan mutane sunan annabi Nuhu aka ba wannan haka annabi Nuhu sunan ke na annabi Nuhu
ƙara lafiya.
Mai da kawakalar, idan mutum na iya kama yaro ne wa kuma.
magana ba da ba a saboda mu da abin da ana da saboda su ita kuma wa da a nisan su wuraren da ake koma to idan mutum ya zama zai da cikin wannan suna cikin suna da abai na annabawa da man tsayan bayan Allah da na malaiku zai gano kowa sai wanda da karkar da mutane ne sun yi kauli kuma da shi da daukar ba tare da akwai alawar da bai Ya ƙara lafiya.
za ka saba da kuma a da yau da ranar suna ke nan
kuma ana da yin a na riba
Ƙara lafiya.
abin da kuma da yake da zamanin gwamnati na an ce musu nuhu ne ka fara nauni saboda yau kukan da ke fita yana zama yana kuka da wani kuka za ka samu nuhu mai yau kuka amma kuma da yake shi yana ruwan suna da ba to kuma da ake yau da wata mace da ta zama Ƙara lafiya.
ya bari malam ma Allah ya taimaka min da sunan matan nan wanda ta yi yara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aura wata ba shi kare ba ya sake ba to ita ma manyan malamai ta wasu na amma da gaske an faɗi cewa akwai matar da lokacin da ta zo bayan tsara wata aure magana ta sama ɗan uwanta mata ce ta suke mata kada ta yi sai suka ce mata in kina son ki samu kusanci da annabi ki ce mishi a'udhu billahi minka idan ka samu wani abu wannan kalma to shi kenan za ki samu kusanci gare shi to bayan annabi ya shiga ɗakinsa yana shiga ya mana kajensa sai suke mishi abubuwan lillahi minka a ina roƙon Allah ta da da shekule da ya ce mata cikin tsari inda ya kamata a yi tsari don haka ta kai gidan guda ku
suna taka da alhaji a yi talatin goma goma ga annabi
jama'a assalamu alaikum mun zo da wani zuwa yana wajen da ta gida kwaɗa ta gwada na yan uwa wanda muka fahimta da irin abubuwan da muka wa mara yawa duk da bai za a tsara mai irin lokacin riba to da aka rasu yana da samun lokacin da zai gida ya yi ciki to ko da aka rasu mun san zai lokacin wani lokaci ila ko da zai yi to da zai wuri ya kuri zai ba da kuke da sauran don haka kai mai tambaya ba a cika kai tambaya ba zai yi ne abin da za ka tambaya abin da zai umarni mutane ga addini su amma za na ma'azda suna ka irki malam suka yi tambaya da zai malam wata shi ne salawa da su Allah ya zaka da rai Allah kowa ya fahimci wannan tambaya da an kai kuma kowa ya fahimci a kan abin da aka yi bayani ta Allah ya kuma jagora ربنا يتولى يبقى شكورا على الوقت الدنيا ربنا على القرآن ربنا لا يكون مقدر الدنيا الله يتحب ولا تجوع إلا أنت الله ما يفعل أقوى أنت وجه الله تنهي بسيرة ربنا ربنا لنا من ربنا تنهي الوقت الدنيا كل ما تملكها التي تقول المؤدبين ما يقولون آمين البقرة جل جلاله ربنا لا تؤاخذنا بكم وأنا ربنا ولا تحمل علينا إذا محمد آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لي وأخوانا كلنا وأنا أنت وليا وأنتم على الصدق آمين يا رب العالمين فاتحة لصلاة الفاتحة
wurin kuma ya magana akwai mutane abuja wanda yan uwa ne sun aiko suna kuma a yi addu'a da mamar su ba yi to Allah shi ne mun da alheri kuma Allah ya jiya gaba Allah ya jiya gaba alfarman wannan qur'ani alfarman wannan zama alfarman a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ran da ake adami da alheri Allah shi ne jiya gaba Allah ya alfarman annabi qur'ani اللهم اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم سلمنا أخرجنا برمين وبارك وبارك يا يا لولا لولا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إذا لو كنت إذا لو كنت بلاد بلاد سورة سورة لو كان لو كنت ما ما لو اللهم قد أتى من جل تسير لا تسكت كذا ولا أمر ولا لا تجد جماعة حضرتك ورودي في بلاد إذا تسكت ما نسكتنا مولانا يا مولانا وأنت مسير يا مولانا وأنت مسير يا مولانا كذلك كان نقول انما امرك اذا اردت ان تقول لكم فيكون إذا أنت ما يملك عن البيان وما يملك عن السؤال ولا حول ولا قوة إلا بك أنت ملك الأمر يا عزيز يا عزيز يا غني يا جنوني يا من هو حي يا مخلص إليك ما لا تعطيك وعلى بك رزقك أمام الحمد لله الحمد لله